أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الرؤوف الرحيم البر الجواد الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العظيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في كل أمر قوي فأما بعد فاتقوا الله سبحانه وتعالى أيها المسلمون اتقوا الله بالقيام بحقوقه وحقوق العباد وبكمال المتابعة للرسول وقوة الإخلاص لرب الجواد قال صلى الله عليه وسلم أحمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا فعاشروا رحمكم الله فعاشروا رحمكم الله الخلق بالخلق الجميل معاشر المسلمون فإن دين الإسلام يتضمن ثلاثة أمور وهي العقيدة والشريعة والأخلاق وتختص الأخلاق بأنها قاسم مشترك بين عقلاء البشر لا يقع فيها اختلاف ولا تتغير أفكارها الأسلية ولا تتبدل ولا تتطور وعلاقة الإنسان مع غيره قائمة على أحكام الأخلاق وعلاقة الإنسان مع غيره قائمة على مكارم الأخلاق ولا تقتصر على آداء العبد للعبادات فإن الصلاة والصيام والحج وغيرها تفيد المؤدي لها وحده دون غيره عباد الله والأخلاق عنوان الإسلام ومظهر الإيمان ودليل الإحسان فإن عقيدة المؤمن في قلبه وتعبده لربه يزهر في بعض الأوقات دون بعض وقد يكون معذورا في ترك كثير من العبادات بخلاف الأخلاق فإنها تتجلى في معاملة المؤمن وسلوكه في سائر الأوقات والأماكن والأحوال ولا عذر في التخلف عنها أمة الإسلام إن أحكام الناس إنما تجري على على تدين الرجل وسلاحه بأخلاقه بل تتعدى ذلك على وجه الخبر فإن أناسا كثيرين يحكمون على الدين الذي يؤمن به الإنسان من خلال سجاياه ومؤاملته لذا عباد الله فنحن محتاجون لتربية أنفسنا وأولادنا وسائر المسلمين على مكارم الأخلاق عباد الله ولعزم كدر الأخلاق الحميدة فإن الله جل وعلا يتصف بكمالها وعزمها على قدره ومكانته الذي نعجز عن الحديث ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى جميل يحب الجمال ويحب معالي الأخلاق ويكره سفاسفها والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يسأل ربه حسن الخلق مع أنه صاحب الخلق العظيم كما قال سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم الذي تفوق به على كمال مكارم الأخلاق لأنه أراد المزيد من الأخلاق الحسنى فكان يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وكان صلوات الله وسلامه عليه يستعيذ من سيء الأخلاق وقبيح السجايا وسفاسف الآداب فيقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأحواء والعوداء والعدواء فيا عباد الله أقول ما تسمعون وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نسألك العفو والآفية في الدنيا والآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu iko da lafiya da kwanciyar hankali na kawo wannan rana mai albarka ranar juma'a wacce ta yi daidai da hudu ga watan sha'aban wata na takwas a kirgin watanni na musulunci hijiriya ta annabi sallallahu alaihi wasallama 1447 allah ya ƙara kawo wannan rana kamar yadda aka saba kullum muna samun kudubobi daban-daban daga bakin imam allah ya sakan ya masa da alkhairi da kuma mai gudanar da nasiha kamar kullum shi musulunci daman kullum an yi umarni da a tunatar da dukkan wani batu da yake cikinsa ko na tsawatarwa akan wasu abubuwan da ba su da kyau ko na kwadaitarwa akan abubuwan da suke masu kyawu haka wannan nauyi ne muke saukewa ga kawunanmu na al'ummar musulmi baki daya a yau kudubanmu ta jawo mana hankali ne game da wata gaba mai matukar mahimmanci wanda maudu'i ne wanda malamai sun keɓance shi da rubuce-rubuce da shi da kishiyarsa shi ne maudu'in da ya shafi ɗabi'antuwa adantuwa da kyawawan halaye nagari halayen musulunci don haka ma malamai suka rubuce-rubuce da yawa waɗanda yake ba su iya ƙididduguwa ba sai wanda kawai idan ka ya gani suka rubuce-rubuce a kan wannan akwai littafin dr mustapha murad kulukul mu'min wato halayen mumini za ga abin da ya shafi menene ake nufi da halaye nagari kenan halaye nagari wanda musulunci ya akwai wani malami da ya rubuta littafin akhlaqul islam ɗabi'un musulunci halayen musulunci akwai kuma imamu al-ghazali ya littafi khuluqul muslim ɗabi'un mu- ah, musulmi haka dai malamai suke ta yin rubuce-rubuce a kan wannan fage akwai kuma rubuce-rubuce da wani a doktor hassad ya yi wanda ya ɗauki kowace gaba ta ɗabi'u halaye na annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi littafi a kai sai ya haɗa maudu'i guda hudu allimu auladakum akhlaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ku koyar da yaranku halaye irin na annabi sallallahu alaihi wasallam sai dauki attaqwa as-sabar ah, da sauran wasu abubuwa ko rukun amana ko dai wasu abubuwa da littattafan suna nan duka ya hada su wanda sun kai wajen abin nan shida wannan yan uwa al'ummar musulmi yana daga cikin abun da yanzu ya kamata ma'adantu da shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma bu'istu liutammima mahasin al-akhlaq ko ma- ma- makarim al-akhlaq an aiko ni ne manufan aiko ni dan na koyar ɗabi'u kyawawan ɗabi'u su cika to duk wata kyakkyawar ɗabi'a to ita ce ta musulunci kamar yadda kishiyoyinsu shine munanan ɗabi'u wanda malamai sun yi rubuce-rubuce akan wannan ɓangare fage na munanan ɗabi'u wanda za a ga malami ya ɗauki cewa ya tattara su kamar yadda mahmud al-misri ya yi bayan ya yi littafi akan makarimul akhlaq kuma ya zo ya littafin abin da ya tattara munanan ɗabi'u wanda yake musulunci ya yi tir da su don haka yan uwa al'ummar musulmi a wannan muna ina tunatar da kaina da sauran al'ummar musulmi baki daya cewa mu karantar da ko mu adantar da kawunanmu da 'ya'yanmu da iyalanmu game da ɗabi'u halaye masu kyau kuma mu mu ainihin tsare su mu tsare kanmu daga munanan ɗabi'u wannan shine abin da kudu ba ko da iya haka ne muka sauka muka yi sallah mu riga mun bada haƙoƙin da ya kamata a ce an an faɗa akan abin da muka jawo hankali a kansa kudu ba ta fara buɗewa da godiya ga Allah wanda yake shine ah, mai rangwame mai jin kai Allah shine wanda yake nagartaccen sarki mai bana da- nagarta mai yawan kyauta mai girma ina shaidawa babu wani bisa cancanta da bauta sai Allah shine mamallaki mai mai buwayayyen mulki mai girma ina shaidawa lallai annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne shine mai shirewa zuwa tafarki madaidaici tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da tarin albarka ya tabbata akan annabi Muhammad da iyalan gidansa da sahabbansa da duk wanda suka biyo bayansa cikin wannan al'amari na addini suke kan wannan hanya tsayayya bayan haka kudu ba ta jawo mana hankali cewa mu ji tsoron Allah ‘yan uwa al'ummar musulmi mu ji tsoron Allah matsayu da haƙoƙi wanda yake haƙoƙin Allah to mu tsayar da haƙoƙin Allah yana da cikin cikar halai- halayya mai kyau cewa a ganka ka tsayu akan umarnin Allah ka hannu daga hane-hanen da Allah maɗaukin sarki ya hana ka sannan ku tsayu akan haƙoƙin bayi duk wanda ya san cewa akwai wani haƙƙi na wani na wani bawa a kansa to ya sauke shi ya ba shi haƙƙinsa ko haƙƙin ɗanka ko haƙƙin matarka ko haƙƙin wani ah, maƙocinka da sauran ah, wasu haƙoƙi daban wannan shine cikar halayya ko ɗabi'u masu kyau wato kowa ka zauna da shi da kyakkyawan ɗabi'a kyakkyawan halayya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khaliqun nas bi khulqi hasan a da kuma cikar koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam mu samu kuma ƙarfi na ikhlasi wato tsarkake zuciya ga Allah mai girma da ɗaukaka wanda yake shine mai kyauta da baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi cikar imani wanda halayyarsu ya fi kyau wanda halinsu ya fi kyau to imaninsa ya fi na kowanne cika wanda halinsa ya fi kyau to imaninsa shine cikakken imani kamar yadda wannan hadisi imamu ahmad da imamu abu daud da kuma hadisai da yawa rututu waɗanda yake duka suna ƙara bayyana irin a sikeli da sakamako mai nauyi da waɗanda suke da kyakkyawar ɗabi'a za su samu wanda babu wanda zai samu wannan sai wanda ya je da hali irin nasu da haka yan uwa al'ummar musulmi mu zamto mun nesaci munanan ɗabi'u mun adantu da kyawun ɗabi'u irin su haƙuri irin su sakin fuska irin su dukkan wani abu da ya shafi wanda aka aka ce ɗabi'a ce ta musulunci to mutum ya adantu da shi irin kamewa daga dukkan sabon Allah wani yana da cikin kyakkyawar ɗabi'a a kudu ba take cewa ku yi zamantakewa da halittu da ɗabi'u halaye masu kyau ya ku al'ummar musulmi ku sani cewa addinin musulunci ya ƙunshi abubuwa guda uku ne na farko aƙidar ana buƙata cewa mutum ya zamto aƙida aƙidarsa ta musulunci ce in yi magana in a ce aƙida wani abu ne da ya shafa zaka ce in ka samu matsala akan cewa aƙidarka ta saɓawa aƙidar da alƙur'ani ya zo da ita ta saɓawa tarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ka samu matsala a aƙida abin da ya shafi kenan duk wani kututun al'amari baya ba a gina komai baya ginuwa a addini sai akan aqida abinda ya shafi tauhidi sannan addinin musulunci ya kunshi bangaren shari'a a ce an shar'anta kaza an tsara kaza ku yi ku yi abu kaza kamar sallah azumi zakka aikin haji da sauran wasu abubuwa zamantakewa auratayya da sauran su kaga wannan tsari shari'a ta tsara a yi kaza a yi kaza to yin sa yadda yake shine kana bin shari'a wannan shi ne ɓangare na biyu na abin da musulunci ya tattaro sai al'akhlaq ɓangare na uku shi ne halayya ya zamto cewa a ɗabi'u halayya ta zamto cewa tana da kyau inda mutum ya haɗa wa'yannan da ikon allah mutum zai ya haye ƙunga yanzu 'yan uwa za ga cewa a halayyar matasa 'ya'yan musulmi ta gurɓata saboda menene yadda aka bar tushen tarbiyya aka yi watsi da ɗabi'u na musulunci ake ganin cewa riko da su wani gidadanci na komene a wajen jahilai kenan da sauransu ta haka za ga cewa mutum yana zargin kansa akan ya ɗabi'antu da ɗabi'a ta musulunci da halayya ta musulunci za ga gware ya ɗauko ɗabi'un kafirai da arna halayensu wanda an hana koyi da su an hana koyeniya da su an hana kamanceceniya da su a kudu ba take ce mana ɗabi'a ta keɓanci da cewa ita wani yanki ne wacce ta yi tarayya a kan mutanen da suke masu hankali ba a samun bambanci a kanta ba a samun canji wajen tunanin abin da yake ɗabi'a ta asalinta ba a samun wani a ce wani lokaci an ce ɗabi'arka ta zama irin ta dabbobi ta awakai ko ta shanu ko ta kaza ko ta wasu irin mutanen da ba musulmi ba ko da mutane ne an ce ka zamto kai musulmi ɗabi'anka ta musulunci ba a cewa yau an samu a taɓawo ci gaba ɗabi'un da musulunci ya karantar da su a ce an samu a taɓawo an samu attagayyur an samu canji a kansu ba a samu wani ɗabi'un musulunci ɗabi'un da aka jinjina cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi fi kowa cikan halayya shine aka ce mai koyi da irin ɗabi'unsa da ɗabi'un sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam alaƙar mutum da waninsa tana tsaye ne a kan kyawawan ɗabi'u sai isa an samu da yawa waɗanda yake sun shigo musulunci ta hanyar mu'amala kyakkyawar ɗabi'a don girman allah yanzu yaya za a yi yadda kiristoci suke mana gori kirista kafin ya yi abin kunya a gaban musulmi za ga wasu musulmi wasu daga cikin rabaku sun yi wani abun da dole masu musulci to hukunce musuluncin ku kaza amma ga shi kun fi mu yinka ko wanda mun kawo abubuwa da yawa irin wannan za ga cewa yadda wasu ba sa ƙyanƙyamin biye-biyen mata ba sa ƙyanƙyamin shaye-shaye ba sa ƙyanƙyamin wasu abubuwa da sauransu wanda yake a ganin kace kai musulmi ne ko a gama kana musulmi baka damu da riko da addininka ba baka da gaskiya a cikin al'amuranka yaudara cin amana da sauran wasu abubuwa da sauransu kaga babu wannan zaka ce zaka jawo shi musulunci ya ita yanzu nawa ne wanda suke irin wannan zaga abinda suke wai mutum ya ce ya wai shi musulmi ne ya auro matar da yake kuma ita ta musulunta daga cewa shi bai yi abin da ta zauna a musuluncin ba saboda shi ma bai rike musuluncin ba bai ma fahimci musuluncin ba abubuwan da suke faruwa musulunci ai ya halasta ka auri kirista me in ka bi hikimar haka za ga cewa in kai musulmin na kirki wallahi sai ta karɓi musulunci amma kuma ya kake gani yadda ma suke zamewa suke zamewa wanda suka shigo ma za ga cewa suna zamewa saboda in suka zo su ga musuluncin ba asalin ɗabi'un musuluncin ake ake bi ba wannan yana daga cikin tozarta addini a da haka shi addinin musulunci ba wai ya takaitu ne akan bawa ya ba da ibadodi sallah azumi aikin haji da waninsa hudu ba take cewa wannan fa tana bayuwa ne zuwa kanka kai kaɗai ba tare da waninka ba ba tare da waninka ba da aka sallan in ka tsaye da sallan ka kyauta ta sallah ta shafe ka kai kaɗai azuminka aikin hajjinka in ka je ka yi na riya ko ka je ka yi makan da wani mawaƙi ke cewa bai gane makan jahili ba ko haka ne saboda ya je ya kalli gari ya zo yana ba da labari shi kenan iya moriyarsa kenan amma ɗabi'u halaye na kirki kudu ba take ce mana ɗabi'u na musulunci su ne alamar musulunci unwanul islam ɗabi'un musulunci riko da su su ne suke nuna musulunci su ne suke nuna imanin mutum su suke nuna kyautatawarka ya ce domin aƙidar mutum musulmi yana zuciyarsa bautarsa ga ubangiji yana bayyana wani shashin lokaci ban da wani yanzu sallar juma'a zuwa an juma'a za ba wanda za ka zo ka samu an yi in an juma'a aka yi lasar ba wanda za ka dawo ka samu ko haka azumi in ba ramadan ta zo ba za ka samu ya ce ma yana azumi yanzu ka ce kana ai ramadan nake ya ce ka samu matsala ramadan din ta zo ne a don haka mu kula da irin wannan ɗabi'u su ne ɗabi'an nan ta musulunci halayyar musulunci su ne musulunci ya ce kuma ana samu a wasu ibadodi ka zama ma'azo yanzu misali sallah yanzu akwai lokacin da za a ce sallah ko a kwance ne maka inda kana hayyacin ga ko to ba lokacin da za a ce ka arar da ɗabi'an ka halayyanka na musulunci a ce ka ɗan jingire su koyaushe abu ne wanda baya rabuwa da ba zai rabu da kai ba yake cewa ita tana ana so ta buwaye ne ko ina munashe da ita a mu'amalar mumini da zirga-zirgansa a cikin kowane lokaci a gurare a yanayi babu uzuri wajen a ce wai a ga musulmi baya tare da ɗabi'un musulunci babu wani uzurin da zai fara ko ina ka bayyana gaskiyarka da rukon amanarka da sauran abubuwa da sauransu ka zama mai rukon amana ya ku al'ummar musulmi cewa hukunce-hukuncen mutane tana gudana ne akan addinin mutum da nagartarsa ɗabi'unsa yake cewa lallai ana tana bayuwa hakan izuwa ɓangarori na kuskure da za ga ana samu eh yanzu fa abubuwan da ake kokari kenan mu dawo mu farfado da kyawawan ɗabi'u wa ƴaƴanmu da ƙannanmu ya za a yi mu samu wannan abu ga aiki ya ƙara ya ƙara ya ƙara yawa a wannan zamani saboda yanzu gurin da ake watsa ake lalata ake shigar da mu koyar da munanan ɗabi'u na gashi na yayi sauki yayi sauki an hore shi gashi da haka kudu ba take cewa da yawa daga cikin mutane suna hukunta cewa akan addini wanda ya imani mutum ya imani kawai na ɓangaren ɗabi'unsa da mu'amalarsa don haka ne bayan allah mu sani cewa muna da bukata game da tarbiyyantar da kawunanmu da 'ya'yanmu da sauran musulmi akan kyawawan ɗabi'un wannan shine za mu mutunci amma muna sallah muna kaza muna kaza za mu zamto muna ganin mu cikin cikin sutura ba ma cikin sutura tsirara muke saboda muna zuwa muna wulaƙanta muna tozarta kanmu muna da sauransu wajen waɗanda yake ba ba musulmi ba in sun yi ɗabi'u da mu'amala da musa ga cewa musulmi ya kasa riƙe amana ya kasa riƙe gaskiya ya kasa wasu abubuwa wanda ba musulmi kuma kaga ya ya kwatanta kaga an samu matsala ce Allah mai girma da ɗauka ya sifatu da kamala da yadda imar wato adam halayya take a bisa girman ubangiji da matsayinsa wanda ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah maɗaukin sarki mai kyau ne yana son halayyar bayansa su zamto mai kyau mato ɗabi'a mai kyau yana son maɗaukakan halayya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allah yana ƙin masu wautar halayyarsu ya zama na wauta annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya roƙi Allah cewa Allah maɗaukakin sarki ya adanta shi da kyakkyawar ɗabi'a a matsayinsa da cewa shine sahibul khulqul azim wanda Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa ya jinjina cewa manzon Allah dabi'unsa masu kyau ne wa innaka la'ala khuluqin azim wanda sahabbai su suka fassara ayan nan nana Aisha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khuluquhul qur'an duk umarnin da alqur'ani manzon Allah shi yake bi duk hannun alqur'ani hannuwa yake aka don haka annabi sallallahu alaihi wasallam halinsa shine mafi cikuwa sai sa aka ce mai koyi da shi domin cewa shi ya nemi ma Allah ya ƙara masa kyawawan ɗabi'u kamar yadda ya ce ya Allah kamar yadda ka kyautata halittata Allah ka kyautata ɗabi'una tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kyakkyawan ɗabi'a amma ya nemi ƙari malamai suke cewa ba abin da manzan Allah ya nemi ƙari duk duniya a wasu abubuwa sai abu biyu ilimi wa ƙurrar bizidni ilma Allah ya ce masa ka ce Allah ka ƙara mun ilimi sai yau kyawun ɗabi mun gani sannan yake cewa annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya nemi tsari da munanan ɗabi'u da munanan halayya da wauta rashin ladabi munanan ɗabi'u wanda kuna gani wannan abubuwan yana faruwa gida da daji ƙauyuka da birane yadda in ai wani abun kai za ka san cewa ba halayya ta kirki abu ko kaga abubuwan da suke faruwa kashe-kashen rai rashin imani abubuwa munanan laifuka wanda yake in ka ji tsika jikinka ya tashi sai ga cewa kawai kaji an ce an aikata abu da sauransu kun ga wannan ba komai ne ke jawo mana ba shine watsi da muka yi da ɗabi'u nagartattun ɗabi'u na musulunci muka kama muna ganin cewa a haka za mu zauna sai yasa kullum ba mu da wani al'amari na wanda yake za mu ci yana a kanmu yana haɗuwa a kan aƙida ɗaya nagartacciya sai kawai wanda allah ya ji kansu haka yan uwa al'ummar musulmi ya kamata mu ji tsoron allah mu tsaya mu yi gyara mu kyautata halayyarmu ɗabi'unmu su zama masu kyawu sannan ɗabi'un 'ya'yanmu da iyalanmu duk su zama masu kyau wannan baya bayuwa sai lokacin da muka yi riko da alkur'ani da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam allahumma izza al-islam wal muslimin wa zilla al-kufr wal kafirin wa dammir a'daka a'da ad-din wa sur ibadakal mu'minina al-muwahhidin qumu ila sallah